أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم علمنا ما جهلنا وفهمنا ما علمنا وزدنا علما وارزقنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana ta goma sha ɗaya ga watan Ramadan na wannan shekara ta hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda shi ya daidai da sha ɗaya ga watan uku na wannan shekara ta alif dubu biyu da ashirin da biyar har yanzu muna karatu a cikin suratul nisa za mu tashi aya ta 84
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرم المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا بسم الله الرحمن الرحيم Allah madaukakin sarki a ayar da ta gabaci wannan aya Allah madaukakin sarki ya gaya mana irin halin da kafirai suke yi da munafukai a garin madina na saurin yaɗa labari ba tare da an tantance shi ba sa'annan suna allah allah su ji mummunan labari akan musulmi suna yaɗa labarai to sai allah madaukakin sarki ya ce idan irin wannan labarai ya zo wa muminai to kada su yi saurin yaɗa shi su bincika dama Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana a cikin alkur'ani cewa a menene ya yi wallazi na amanu in ja a ko fasikun binaba'in Allah ce fata bayyana an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin dan gudun kada ku je ku afkawa mutane da jahilci sai ku waye gari kuna nadama wato bincike yana da kyau haƙuri kuma yana da kyau ba a samun nasarar bincike sai an yi haƙuri da yawa za ka ga abu ya faru in ba allah maɗaukakin sarki ya tashi bayyana shi ba har abada ba za a gane kullum na kan tuna kista da wani bawan allah wadda ya ajiye kuɗi a leda a gidansa a ɗakinsa sai bai ga kuɗi ba kawai sai ya zo ya ce matarsa ta sace masa kuɗi matar ta ce a'a ita ba ta taɓa sata ba ita ba barauniya ba ce ya yi fushi kawai sai ya ce ya sake ta kawai ita ta marsata ta ce ita wallahi ba ta marsata shi kenan ta ji ranar da za a kwashe kaya ana kwashe kayanta a daki sai aka samu ramin bera ramin bera ya ja wannan leda da take kudi da shi da kudi ke ciki har ma ya suma cin kudin wato yayi yayi ya shiga da shi rami ya kasa kaga da ya samu ya kule rami da labarin sai dai tashin kiyama kawai sai dai labarin tashin kiyama amma sai ga ga ledan kudinsa da lissafin kudinsa daidai a ciki sai dai tsera din da ya ja ledan ya danci ya gwagwayi ledan ya gwagwayi kudin ya zo yana ta nadama na ta ce ba za ta koma na ba za ta yaƙuri ba amma ba za ce gaskiya ce eh ka ga da irin wannan shi kenan abin ya wuce shi yasa haƙurin yake da daɗi kuma gashi ko cutanka aka yi zai kai hakuri sai Allah ya saka ma Allah ya ma sakamako a nan duniya ya kuma ma sakamako a lahira shi yasa yake da yake da riba yana da wahala saboda wujidan baya so a yi shedan dan ziga ne in kun san dan ziga na karshe shine shedan shine zai zo yana ziga ka yana hura ma wuta yana tunzura ka cewa kawai yaya kaman kai za a wa haka sai haka yake gaya ma cewa don me kaman kai yana ziga ka cewa kai faɗin nan babban mutum ne ya za a yi amma haka sai kuma sai ka hau kai shi kenan sai ka yi ta magana Allah kiya to shi ne bayan Allah maɗaukaki sarki ya gaya mana cewa a daina yaɗa wannan labarin sa'an a ringa kai labari wajen masana wanda su za su tabbatar da shi labarin Allah maɗaukaki sarki ya ce da ba don falalar Allah ba da rahamarsa da duk gaba ɗaya mu mun bushe ɗan da haka allah maɗaukaki sarki mun gode da ka tsare mu da ba mu bi shi ba shi yasa karka sake ka zama cikin mabiya ce ɗan allah ya tsare to shine sai allah maɗaukaki sarki ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce faƙati fi sabilillah ka yi yaƙi don ɗaukaka addinin allah la tukallafu illa nafsa kada ka ɗora wa kan wani cewa dole sai ya tafi yaƙi a kai dai an ɗora ma ka ɗora wa kanka sallallahu alaihi wa sallam kai dai kai amma abin da Allah yake so ka yi wa haradil mumini ka zaburar da muminai wato ka musu wa'azi ka gaya musu irin tanadi da Allah madaukakin sarki ya yi wa wanda ya yi ɗaukaka addinin Allah kai gaya musu lada da za su samu إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة التجامس كيتجامس شين وحرر المؤمنين شي يسا idan an je za a yi yaƙi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi huduba wanda daga ita sai a tafi in ya gama huduban nan mutum sai ya je yana sha'awar ma a ce ya yi sa'a Allah madaukakin sarki ya sa ya yi shahada saboda kawai wucewa ne wani mai rabo ya zo ana yaƙi ya ce shi zai musulunta ina annabi sallah aka ce a yana filin yaƙi ya ce a ina ake yaƙi ya sai ya tafi filin yaƙi ya samu annabi sallah ya ce ya rasulallah na zo musulunta ya ba shi kalma ya ce to zo na yaƙin da ake in mutum aka kashe shi a cikin ya me zai faru maza ya ce masu sai aljanna yana cin dabino a lokaci ya ce kai ni na cikin shi aljanna sai ya yarda shi ya shiga sai aka kashe shi ya yi shahada maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa sahabbai ga wani can ya tafi aljanna ko sallah bai taɓa yi ba kaji inda kaji direct admission na aljanna eh na ba komai ya shiga ya shige eh ya tafi abin shi to Allah madaukakin sarki ya ce ka kwadaitar da ka zaburar da muminai a kan su yi jihadi saboda Allah saboda sakamakon da Allah madaukakin sarki zai ba su Allah ya ce asallahu an yakufa ba asal ladina kafaru sakamakon sa zaburar da muminai da za ka yi tashi a ce a je din mai yiwa Allah madaukakin sarki Allah zai zai zai zai dushe zai dushe a wato gafi gafi na kafirai wato kasan ko fada ake yi ko fada ake yi idan ka samu wannan ko bai da ƙarfi inda yana da da kuri na da cika baki sai ka ga yaɗin razana na sai ka ga kaman shi yasa ai akwai wasu a baran faɗi sunan su bane akwai wasu ƙabilu aka ce mana in za su yi fada sai su haɗa baki da ɗan uwansu sai ana rike shi sai ce sake ni sake ni sai ya tafi can ya nufi wani a guje sai a zo a rike shi ana ya haƙuri ya haƙuri sai ya ƙara kubcewa sai a je a rike shi to sai gaban wancan ya faɗi saboda wannan yana ganin ya iso bai san abin da kuma ba abin da zai yi da an bar shi ma ba zai je ba da ya san da kowa zai yi to amma da wannan sai jikin wancan ya kare kaga mutum sau biyar yana tabbowa ana kama shi na a kaga za ka yi tunanin wannan in ya same ka na kamar za ka ji jiki kuma ba komai sai kaga mutum shi ma na ima ya da ne wannan ne musiba Allah ya raba mu da ita kawai ya nemi ya kai to yana daga cikin shi yasa a musulunci yana daga wuraren da aka yadda musulmi ya faɗi magana ba daidai ba kuma bai yi zunubi ba a filin yaƙi ƙarya musulunci ya hana ƙarya amma ka san ya halatta ya bar maza da mata da mijinta su za su iya magana ba daidai ba ka san ba wace yana so ya gyara ƙarya sai ce ya mutum baya ƙarya sai dai ya faɗa ba daidai ba na eh ƙarya ce amma dai kawai ita to a filin yaƙi ma musulunci ya yarda akan wa kafirai irin wannan kafirai sukan turo mutum tambaya ya buji suke cewa ya su nawa ne ko mutum nawa ne za su zo yaƙi ne to idan su ɗari biyar ne suka ce ku dubu goma sha biyar to da ya ji dubu goma sha biyar watakila su dubu goma ne to kusan da yaƙin yau yawan mutane ne yaƙi yawan mutane da shi ake ganin nasara da cewa nasara na wajen Allah amma dai kamar yawan mutane kusan yawan na ƙarfin yaƙi a da fa a da don haka sai a in za a faɗa an haka faɗa haka sai ka ga jiki ya mutu Allah madaukakin sarki ya ce da sannu Allah zai zai kashe kaifin ko gafin waɗanda suka zo suka kafirce wajen tasowa musulmi akan za su yake su saboda an faɗaitar da musulmi su ma sun shirya wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tafkira Allah shine yafi tsananin wato gafi sa'annan shi yafi tsananin azaba wato duk abin da kaga Allah ya bari ana yi haka yake so in ka kalli fir'auna kaga irin yadda ya hawa ya wahalar da annabi Musa alaihi salam ya wahalar da abubuwa inda da ba dan iko na Allah ba da iyawar Allah inda dan adam da zai tunani to ai ne zai hana tunda Allah ya san Fir'auna yadda zai yi daman kenan tun yana jariri kawai Allah ya kashe shi ba an huta ba amma to shi Allah ba haka yake lamarin haka ya tsara haka za a yi sai kuma an yi duk haka al'amuran Allah yake abin da ya tsara ya tsara duniya ya gama da ita ya tsara lahira ya gama da ita gidajen mu duk suna nan Allah ya da a cikin aljanna eh akwai ma a wuta ma da haka sai kai a hankali kowa wallahi kowa yana da gida ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa yana da gidansa kana da gida a wuta Allah ya kiyaye Allah ya tsare mu kana da wuta kana da gida aljanna Allah ya sana aljanna zamu yawa amma kowa ya sani wannan kuma kaga dokaciya ne kar mutum ya shantake ya yi ƙoƙari kada ya shiga wancan ya yi ta ƙoƙarin aikin wannan na
ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له إثم منها وكان الله على كل شيء مقيتا cikin hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi dangane da zaburar da mumini akan akan yaƙi ko ɗaukaka addinin Allah akwai hadisin Abi Huraira wanda Imam Bukhari ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها قالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس بذلك فقال إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله بين كل درجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه أرش الرحمن wa minhu tafjuru anharul janna annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa duk wanda ya imani da Allah ya tsaye da sallah ya ba da zakka ya yi azumin wata ramadan to kawai ya zama haƙƙi a kan Allah ya shigar da shi aljanna Allah ya shigar da wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya wa sahabbai dadi dan da kowa zai tare sai sahabi ya ce ya rasulullah ba na je na wa mutane albishir ba mutum shikenan kowa ya hai na saboda duk sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama waye ne mai imani da Allah waye ne mai imani da manzon Allah ba waye baya sallah babu waye baya zakka in yana da dukiya babu wane ne baya azumin ramadan babu kaga kenan kaman bulus na kowa ya shige ciki sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ai a cikin aljanna ma akwai daraja daraja guda ɗari amma Allah ya yi tanadin ta ne ga waɗanda su kuma suka je jihadin saboda wasu addini nan karkace daraja nan ƙanana na ya ci tsakanin daraja ɗaya zuwa daraja ta biyu wato bambanci da ke tsakanin su ya kai bambancin sama da ƙasa daraja ɗari ga waɗanda suka yi jihadi saboda wasu addinin Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kuma idan za ku roƙi Allah ku ringa roƙon shi firdaus Allah ta sama a cikin firdaus ku ringa roƙon shi a firdausi saboda me ita firdausi ita ce tsakiyar aljanna ta tsakiya na aljanna sa'annan ita ce mafi daraja a cikin aljanna wato in ana tambayar ka a cikin aljanna wace ce babba sai ka ce sunan ta firdaus Allah ya sama a ciki sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saman firdausi al'arshin Allah wato da gai sai al'arshin Allah kare kenan an kure an kai hawa ta karshe na aljanna yace daga ma cikin firdausi ne duk wani wasu koramai da da suke gudana a cikin aljanna suke hukumowa kowace dan aljanna a gidansa akwai fiya hannu min ma ko labarin musaffa na asal da kuma a sam waɗannan su ne na guda hudu ko ƙoramai da suke gudana a aljanna kowa karkace waye famfo a'a rafi tafki ne da kai kawai na madara na madara yana gudana yana kasar rafi na wucewa wannan na madara ne yake wucewa kuma ka san aljanna babu kura babu datti sa'annan kana da korama ta ruwa sa'annan kana da korama ta ta ta, ta zuma ta sa'annan kana da korama ta giya ka zan ka dama suka yi miki iman ai na da zaka ga mix abin da abin sha eh eh burodi kuma ya ji wani bula da mai burodi yake ne ba akwai burodin kana so amma ba irin na duniya eh saboda Allah madaukakin sarki ai ya gama da mu yace wa fiha ma tashhi anfus wato wala ku fiha ma tashhi anfus Allah ya ce duk abin da ranku yi su za a kawo muku aljanna ya ce wa lakum fiha ma tad'u duk abin da kace a kawo za a kawo wannan shi ke aljanna kaga a duniya kan ba abin ba wanda yake ke samu abin da yake so duk duniya ba na na wallo ha sosai aljanna ba wajen shekara kusan ashirin da biyar ko talatin ya kai ashirin da biyar muna koyar da yara a nan national islamiyya ta yi ta farko islamiyya ne yaran na jin lokacin da yaran shugaban kasar na wajen guda biyu masu islamiyya a cikin wani yaro yake tambaya da aka yi maganar cewa aljanna Allah zai ba kowa ya ce shi kawai yana son a yi masa ɗan kwallo ne da filin kwallo kuma ya zama ya fi kowa iya kwallo ya yi ta yanka kowa yana ta ci kawai shi ke na ba ya son kowa ma ya taɓa kwallon a kai shi kawai abin da yake zama da kwallo ne a rai a gaci za a ba ka ai Allah ce ko kai kake so eh ko da ka jana a duniya abu haram ne ai Allah ya yi ne dan me dan jarabawa dan ka bari ya je ka ka aljanna amma a lahira babu ko bindiga kake so amma a lahira amma mutane kai ta harbe su za ma su duk wanda ka dora mu da kuma zai ji shiga aljanna bai taba morewa irin rana ai da aljanna ke kada har mishi yana jin daɗi ga ta hadu maharbi Allah madaukakin sarki ya samu a shi to Allah madaukakin sarki a wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace haka akwai hadisin Abi Sa'id al-Khudri wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa ya Aba Sa'id yace man radiya billahi rabban وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ونبيا yace wanda fadla hujjar yace masa ya ka ba sai ka sani cewa duk wanda ya yarda da Allah a matsayin ubangiji ya yarda da aljanna ya yarda da musulunci a matsayin addini ya yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzon Allah kuma annabin Allah yace to aljanna ta tabbata gare shi wajabat lahu janna yace aljanna ta tabbata gare shi sai Abu Sa'id mamaki ya kama shi saboda ya ga tayi sauki ko na eh yace sai mamaki ya kama shi shine sai yace ya Rasulullah kare mai mai tamu wato kare gaya mu abin da ka faɗa din nan Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ya ya kare ce masa sai ce masa ai to bayan wannan ma ai akwai daraja ta kai ɗari wanda Allah ya yi tanadinta ga waɗanda suka yi suka yi jihadi saboda ɗaukaka addinin Allah tsakanin kowace daraja nisan da ke tsakanin kowace daraja biyu ya kai nisan sama da ƙasa wato yana nufin Allah madaukakin sarki lalle ya yi tanadi na
وإذا حييتم ai ka ai ban karanta ban fassara na ai wannan Allah madaukakin sarki ce man yashfa shafa'atan hasana wanda duk yayi ceto ceto mai kyau ya kulla hu nasibun min zai samu rabo a cikin wannan ceto wa man yashfa shafa'atan sayya wanda duk yayi ceto mummunan ceto ya kulla hu kiflun min zunubin da ke ciki shi ma zai samu nashi rabon mace wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita Allah ya zan akan kowane abu mai sanya masa lokaci shi wannan ceto za ku ji ana cewa ci da ceto ko a musulunci haramun ne wato duk abin da ya zama taimako ne agaji ne ana son ka yi don Allah don ba wanda zai yi da wannan abin nufin ya yi sai dai Allah ceto shi yasa mutanen da suke zuwa da sunan ceto su karbi kuɗi haramun suke ci akwai harkoki da ake na ceto ne ceto ne haramun ne ai ko gane ceto mutum ba zai iya ganin wani mutum ba na kai kuma za ka iya ganin shi na yana neman taimako a wajensa sai ya ce ka kai ni wajen shi taimaka ka ne hanya don watakila kai mai gadi zai baka ka wuce shi ba zai bar shi shi kai kana da hanya to abin da musulunci yake so ka ɗauki shi ka kai shi saboda Allah fara da ba ku gane ba yawa ka ɗauke shi ka kai shi saboda Allah ya taimake shi saboda Allah kai kayi ce kayi aikin Allah Allah kuma zai biya ka to yana daga cikin ceto mutum ya kero ya kyagi wani abu aiki mara kyau ka zama kai ne sanadiyar soma wani aiki mummuna a duniyar nan Allah ya kiyaye ka dinga samun zunubi kenan har tashin kiyama ko ka mutu ko ka mutu shi yasa duk abin da za ka zama sanadi ya fara wanda kai kokari ka duba shi ka tabbatar alheri ya zama kai ne ka zama sanadiyar alheri Allah zai ta baka lada shi ma ko ka mutu nakan yi misali da zaki mutum ya ringa zaki Allah ya tsare shi wani yara yan ƙanana wanda ba su taɓa jin zaki ba sai su ji ka dora zaki kusan yara yanzu da basira sai ya ga sai ya iya dan kaza kaza kaza kaza na shi ma ya koya idan ya ci gaba da zagi ko ka mutu duk ran da ya zagi ne in an ba shi zunubi goma kai ma kana da goma ya tsira na shi goma na amma kana da goma in wani ya koya a wajen shi a yi zagi aka ba shi goma kaga wannan ma yana da goma sir kana da goma idan mutum ɗari suka koyi zagi suka yi suna da goma goma goma goma kai kuma kana da dare shi yasa dan Allah ya kokari zama abin da zai zama sanadiyya kawai ya zama a ne Allah ya samu zama sanadiyya ne yanzu malamin da ya koya wa yara karatu karatu an ya koya musu dan Allah ya more yaran nan fa ko ya mutu ko sallah suka yi sai an bashi ladan sai an bashi ladan sallar kuma ba nasu za a rage ba kawai bonus wanda ya koya ma fatiha duk lokacin da kai sallah sai an bashi ladan fatiha kuma ba naka za a rage ba sai ma za a baka na kaga ai akwai akwai alheri a cikin nan adam ya ya koyar da alheri akwai kuma sharri a cikin dan adam ya koyar da sharri ba za ka zana haka ba sai mutumin da ya yi gidan sinima gidan kallo mutum ya yi gidan kallo mun taba zuwa wani ƙauye na ga wani gidan kwali haka duk a ga wani kwano a matacce duk ya yi jaja jaja aka ce wai wani ne ya buɗe gidan kallo ce iko Allah kaga a ƙauye kawai zai zo ya halaka kanshi saboda idan aka shiga gidan kallon nan idan yara a hamsin suka shiga suka yi kallo ya zan kowane yaro an ba shi zunubi talatin talatin talatin to kai mai gidan kallo kana da zunubi talatin ko hamsin kun gane da samu kai mai gidan kallon zunubi talatin talatin guda hamsin kai to haka nan da a ce gidan wa'azi ka bude ko gidan makaranta ko wani abu idan aka shiga aka samu lada kowa aka ba shi mutum hamsin suka shiga aka ba kowa lada hamsin hamsin to kai kuma kana da lada hamsin hamsin zuwa hamsin haka Allah ya yi wa mutane gwargwadon abin da kai na alheri gwargwadon abin da za ka samu Allah ya kiyaye وإذا بنيت وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا
Allah madaukakin sarki ya ce wa ila ku yi su bi tahiyyatin hayu bi ahsana min a'awlu idan aka muku gaisuwa gaisuwa irin ta musulunci ita ce gaisuwa ta sallama aka ce muku assalamu alaikum sai Allah ya ce to ku ku ku maida ta ku maida wanda ta fita in ba za ku maida wanda ya fita ba to ku maida ta shi yasa malaman duniya duka sun ittifaki cewa yin sallama sunna ce amma mai da sallama farilla ne yadda ka san sallar zahar a kanka baka isa ba ba ka da ikon wani zai ce ma assalamu alaikum ka ce masa to na ko ka ce masa ya sannu ba ka da wannan ikon abinda za ka ke da iko shine ka ce masa wa alaikum salam ka tsaya saboda ka ce wa alaikum salam nan ne ka mai da masa dama abinda Allah yake so dama sallama mataki uku ne da ita ainihin cikakken sallama shi ne kace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan shi ne sallama kuma tana da lada talatin wata rana wani sahabi ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ana zaune sai ya ce assalamu alaikum aka amsa sai ya shiga sai sai manzo Allah ya ce ashara ya ce goma ana nan sai wani sahabi ya kara zuwa sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah shi ma aka amsa ya zauna sai manzo Allah ya ce ashirin wani sai ya zo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shi kuma ya zauna ba an amsa manzo Allah sai ya ce musu talatin sai wani sahabi ya rasulullah wani ya shigo ka ce goma wani ya ce eh shi ne ya zo ya ce assalamu alaikum ya samu lada goma wanda ya zo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ya samu lada ashirin wanda ya zo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya samu lada talatin da kan kana san lada talatin in ka haɗa dan uwanka ka ce masa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sallaman da za ka daɗe ba ka ji su ka ka daɗe assalamu alaikum ma ya ka ƙare na nuhu wataƙila sai ka shiga wajen ko wajen malamai ko abin nan amma za ka daɗe baka ji musulmi yana cewa ɗan uwan shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh zai ga an shi zai ce zai bata ma lokaci dole ce ma assalamu alaikum na haka yake to amma fa in ya ce ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dolen ka sai ka amsa masa ka ce masa wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu nan ne kamar da mata in kuma bi yayi shi ma sai ka ce masa zai sai ka ce wa alaikum salam wa rahmatullah in kana in za mu uku yi to baka da asalin mina baka da shi sai dai kawai ya zama ruduha sai kuma ya musu da sallaman da suka yi muku sa'annan wato waɗanda ba musulmi ba waɗanda ba musulmi ba wato ba a so musu sallama amma idan suka yi sallama sai a maida musu abin da suka faɗi ya tabbata hadisi daga ibn umar yake cewa idan yahudawa suka yi musu sallama ku maida musu abin da suka gaya musu ya ce ku maida musu domin ya ce wasu su ma cewa suke assamu alaikum assamu kun san assamu mutuwa mutuwa ta tabbata a gare ku ne ba assalamu sai suna assalamu suna abin nan sai aka ce a maida musu sai a ce musu wa alaikum na wa alaikum in alheri suka faɗa to in shi mutuwa ne to na ta koma dai wato kan akwai hadisi na abi huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ku soma wa yahudawa ko da tsara da sallama kuma idan kun haɗu da su to ku ku ku ku ku ku tsara hanya ku tafi akan hanya sai dai su koma gefe eh kama ka gan ba baraka da kuma ko ko yawa in za a yi domin izza ta musulunci da duk abin da aka ce yana da alaka da ikon da mutum yake da shi wanda kake da iko kai da baka da iko akwai inda ka gudu ma shine iko ka na ka samu ka sha to shine Allah madaukakin sarki yace a kuma idata idan aka bi muku gaisuwa da gaisuwa ta musulunci kuma da ta ko kuma da wanda ta fita inna allaha kana ala kulli shay'in hasiba Allah ya kasance mai irdigewa ne akan dukkan komai wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin abi hurairah yake cewa na rantsi da wanda raina yake hannunsa ba za ku shiga aljanna ba har sai kun yi imani yace ba za ku yi imani ba har sai kun so juna sai ce shin ba na gaya muku wani abu da za ku aikata shi ba ku so juna sai ce ku yawaita sallama ku watsa sallama a tsakanin ka kula da duk mutumin da kake masa sallama za a samu kauna tsakanin na eh yana daga cikin illar da mutane suka samu ba sa wa mutane sallama kaga makoci da makoci ba sa sallama akwai waɗanda iyalan gidansu ma ba sa mun sallama ko ba ta kan kuna fada in kuna fada da iyalin kuna yawan fada ka ringa zuwa kana ce masa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ka gani za su daina fada ita ta ringa ce maka wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ka gaya mata cewa in na yi uku sai kin yi uku ai an gane ne uku sai kin mai da mun da uku ka gani saboda shi dan aka yi sallama a gida gudu yake shi da zai tsaya ya haddasa hujjina sai ya tafi me yasa ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam kun zo cin abinci kuka yi bismillah sai ku ba zai ce ba amma in ka zo cin abinci ba ka yi bismillah ba sai ya zauna sai ku ci tare ku ci tare yana ci ma yana mai da ma da labaki shi muna ci yana ta zuba muna ta mai da abu bakin kuma haka za a ci dan dai baka gani shi da kana gani shi ko abinci ba za ka iya ci haka dan iyali in mutum ya zo kusan da iyalinsa in bai yi addu'a da aka ce ba sai shi ma ya taya shi shi yasa sai a kula ɗan ƙaramin shaidan Allah ya kiyaye ha akwai yara za ka zama marabarsu da shaidan ba su da na shaidan sosai za ka ga yaro ba abin da ya yi a duniya na illa ta iyaye shi cikin wahala kawai taggaro kawai fitina ya sa su musiba ba ma wani bai kaya kan iyaye shi ba duk gaba ɗaya anguwan ma ya sa su bala'i shi kaɗai akwai yaro ɗaya sai zai a zuwa tattara anguwa gaba ɗaya na duk shi kaɗai wala'i duk har bid'a shi kadai ko ba komai a jikin an taɓa wani yaro a jos wai shi sunan shi tero kada jin sunan da ya kasan ba ku zama lafiya ce sai da ya kai matsayin yana yawon tsirara a cikin gari saboda kusan jokin ta ɗan samu matsala saboda faɗa tsakanin na da ake ta yi tsakanin kafirai da musulmi sai zama sun gangare kangaren ta wuce misali kawai ka ga wannan kawai ka san wakilin shaidan ne kawai har Allah ya raba mutane da shi mutum ana ce musulmi amma an ka mutu ana murna ai kaga abun ya lalace a ce in ka mutu mutane na farin ciki suna alhamdulillah da ka mutu na aka za akwai matsala eh Allah ya kiyaye
الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا
Allahu la ilaha illa hu Allah shi kadai yake shine Allah madaukakin sarki wanda yake babu wani abun motawa da gaskiya sai shi Allah yana ba mu labarin kadai ta shi cewa shi kadai yake babu kowa babu wani Allah jama'a sai Allah shi kadai wanda duk ya ce ma akwai wani Allah bayan Allah ƙarya yake kuma kowa ne ne bare ma waɗanda suke yaudaran samariyar suke gaya musu wanda ba suke so su ce musu shine Allah nasu kowa ya san baban shi ya san maman shi in ka je gidan su ka san tolar shi yana cin abinci na duk abin da ka sani ɗan adam yana yi yana rashin lafiya kuma ana ji ana gani ma ya mutu kuma yanzu wani yanzu ya ce ma wai shi ma Allah ne saboda Allah kuma wai ba ma mai faɗan bane mai mamaki mai yarda ai Allah shi kaɗai ne tunda aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam bai zama Allah ba to ai ya kamata ma an hutashe da kai ya kamata ka san cewa babu wani Allah kuma duk wanda ya ce ma wannan kawai mutane da suke ta koya mutane kafirci a fakaici na kafirci babu wani Allah sai Allah babu wani Allah ba ko mataimaki bai da shi jama'a Allah ba bai da sakatare Allah bai da PA Allah bai da wane ne duk abin da ka sani Allah bai da shi ka ga mala'ika Jibrilu da Allah yake aiko shi ga wahayi wallahi ba mataimakin Allah ba kawai aka ganin dama Allah ne ya sa ya aiki duk mala'ikun nan ba wanda yake sai Allah komai ya sa su ne aiki don ganin daman da don tsarin sa amma duka abin da ake a duniyar nan Allah madaukakin sarki mai iko ne cikin ƙasa da ƙimtawar ido ya yi shi duk da ake duniyar na ake hanya ƙasa da ƙimtawar ido Allah ya ga dama duk sai kashe Allah cewa yi inna ma amruna li shay'in idza aradnahu an nakuna lahu kun fayakun abu ce ba sai muke kasance sai kasance in Allah ya ce duniya mu mutu duk mutuwa za mu ba ma wanda zai jana'iza ba kowa da haka Allah matsayin shi na Allah kuma ba abin da Allah baya so kamar kishiya ba abin da Allah baya so kamar shirka da shi sauran zunuban ma shi yasa kaga Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bi sai ce wa yaghfiru ma duna zalika duk zulubin kowane iri ne ma ce yana yadewa kawai ga wanda yake amma shirka ga Allah baya so Allah ka tsare mu da haka Allah ya ce da ya ji ma'annakum ila yawmil qiyamah lallahi Allah zai tara ku zuwa ranar tashin alkiyama wallahi yadda kuka gan mu a masallacin nan a zaune yadda ka gan mu a zaunen nan haka za ka gan ka a filin kiyama wallahi kuma ba da daɗewa ba amma ba ina nufin ba da daɗewa masu ba ba ba ina nufin gobe ko jibi ba a ina nufin yadda duk kake gani da nisa a dama haka Allah ya ce innahum yarawnahu ba'ida Allah ya ce wani ramu kariba su suna gani abin da ne samu muna gani kusa kusa saboda ita duniya ba duka kusa kusa ce ba dai ma yanzu halin da ake ci halin da ake ci za ka ga mutum ya kai ya kai ya bukata ya yi da an zo an masa jana'iza an gama an rube shi shi kenan ko gidan shi ka je bayan sati guda an soma manta da shi gidansa da shi ya gina an manta to bari a yi shekara ne kowa ya manta ma kai ka gina an shiga wata sabta kenan dan adam kawai ya tsaya ya nemi lahira ta hada ya tsaya yi aikin Allah wallahi kawai shi ne riba amma wallahi duk mantawa ke za a yi da muka yi wa wannan bawan Allah sallah kuma abin da darakta na nia ɗazin nan ɗazin nan ambasada na eh sunan wannan da ka faɗa ne yake bace mu doba ne to kare da dai wanda ya irin wannan aiki ai ka san ya fi ya ga duniya na misali ya san duniya amma dai ta kare ta kare haka kowa kuma zai zo ya to ma ana maganar ambasada ina shugaban kasa yake misali ba muna nan Allah ya karbi ran sani a bace ba na yana ma kan gadon mulki yana shugaban ƙasa A'a, kuna kallo na ko ba a yi bane na to yana shugaban ƙasa a sanar kamar na faɗa abin da ba haka ba to yawa ga yara duwa ma yana ai na abata ma ya fi bada mamaki saboda shi soja ne ka san farahula za a ce wannan dan farahula farahula ne ba na to haka nan rayuwar da ke jama'a kowa da kowa lokaci guda za mu waye gari duk ba ma wannan shine amfanin ka ji wa'azi ka gyaggyara sai ka ji daɗi da ka gyara sai ranar da ta zo ka rinka murna alhamdulillah da Allah ya baka iko ka gyara amma ba wai sai tafiya ka tafiya kan sai an tafi ba wanda zai zauna eh kuma dai in mun dade muna fatan mu dade ne Allah ya sa mu dade ku ci azu yau Allah ya sa mu dade dade mu dade sosai ba mu samu kamar shekaru gari yau na a masar ya yawa wanda da ya a ai wadarin ba wai a ƙara ba a ɗaɗɗi dana kasan tsufa yana da yana da yana da wani rana a musulunci tsufa yana da daraja tsufa matsayi ne a musulunci musamman mutumin da Allah ya taimake shi lokacin da yake da ƙarfi yana ya ba Allah ai tsufa martaba ce akwai lokacin da shekarun da mutum zai kai fa Allah ya umarci mala'iku ya ce littafin sa na aiki mara kyau a rage shi amma abin mai kyau haka ga wannan gata ne eh shi ne ake cewa shekarun taɓani ka ga sarki da bahaushe yake cewa mutum ya zama kawai dalle kawai ba a rubuta mar komai sai alheri saboda tsufa sa'annan ayyukan da ya saba yana yi na alheri idan ba zai iya yi ba saboda jiki ya yi laushi duk tafin da ya saba yana yi sai Allah ya ce wa la'iku ku rubuta ma yana sallah alali yana bacci ne sai a bashi ladan sallah sai a bashi ladan sadaka alhali bai yi ba a bashi ladan duk ya sa dan yana yi yanzu bikin ne ya ja kaga kenan amfanin mutum ya ribaci karfinsa ya ribaci lokacin da wani iya samu tsufan sai zama masa alheri sai zama ya yi ta samun ayyuka na gari ya yi ta samun lada yana ta tarawa kuma sai ka ga lokacin ma in ma ya mutu sai ka ga abin ba wani abin mutuwa ba daɗi amma dole ka da zabar zuciyar da ta ya buri za ka mutu kawai na ba ta da daɗi amma Allah in kana kama ka more ka lallabi zuciyar ka kawai ta ya buri za ka mutu ka yadda za ka mutu shi kenan sai ka huta sai ka yi ta aikin ka kawai kana jiran za ka mutu kuma za ka mutu eh kuma ba zai sa ka mutum ba ka ji wani abu kawai sai dai taimako da za ka samu shi ne na aikin alheri dan duk wanda ya wa zuciya shi wannan fada da wuya ka gaishe wajen shi ne da wuya ka gaishe yana wani abu mara kyau zai ta kokari ya ta kokari ya ta yi in ya yi laifi ne ma zai ta tuba ina nufin zai so alheri sai ka zama mutum ya daidaitu kafin lokacin da Allah madaukakin sarki zai dauke shi Allah ka ja kwanan alhamdulillah a ban ƙara sako wa man aka dago min Allah hadisa ware ne yace Allah ya wato gaskiyar da ce babu wato duk abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa gaskiya ne na'am نعم ماذا آمين آمين آمين الله يكرمك ويبارك نعم na'am suna da gadon babansu ai idan idan aka ce misali uba a ya rasu misali cikin 'ya'yansa sai wani ya rasu na'am ɗan ya rasu eh su yaran su za su gaji babansu su za su gaji babansu su kuma su yaran musamman yana da maza da mata sun gange kowa ba wannan uwa da zai gado na'am na'am sai ɗansa ya soma rasuwa na'am na'am a'a wai an zo an zo raban gadon wannan ko ƴaƴansa eh a'a babu ai mutum ya mutu mutum ya mutu bai da gado sai dai idan har ya ya samu gado kafin ya mutu shi nake kokarin nayi bayani ewa mutumin da ya samu gado kafin ya mutu to wannan gadon shi na nan 'ya'yansa za a ci gaba da ba su rabansu domin irin gadon zamani wani gado ne wanda yake ba a iya gama raba shi ina nuhu a irin yanzu za ka tarar da wani kuɗi ne a wani kamfani yana fitowa ina nuhu lokaci lokaci wataƙila kamun ya gama fitowa ma wani ya ƙara mutuwa a cikin waɗanda suke jiran gadon to in har ya cancanci gado to gadon ya zai koma gadon ƴaƴansa shine jikokin mutum amma idan bai cancanci gado ba ai bashi a rabon gado eh bashi a bashi idan mutum yanzu yanzu ɗan mutum da ya mutu idan mutumin ya mutu za a zo raba gado bashi a ciki a akwai inda ‘ya'ya suke sa takalmin babansu amma a gado wurare ne sanannu ina ga sai na duba gaskiya zan duba maka eh akwai inda yayaye suke shiga takalman babansu amma sai inda sanar inda na sani sai inda yake da gado kafaffe ba su suke farar da gadon ba ai an gane yawa shi ba shi suke farar da gadon ba idan yana da gado da daman ya kamata a bashi to shi ya mutu to za mu automatically ƴaƴansa na su za su hau takalmin su dinga karɓa a madadin babansu to ga wanda bai da gado ina da shi yake tambaya dan shi ya mutu kafin ma ubansu ya mutu a raba gado shiwa daman kyauta kan ko a titi kaga mutum ka ba shi kyauta ya halatta na nufin kyauta kan ai ba wanda ya hana ka ba kuwa kyauta gado ne wanda shi Allah shi ya raba kayan da dole ya zama haka yadda Allah ya raba haka ya kai ba na jikokin ya mutu kyauta ke kyauta daban shi kyauta ai mutum yana da dukiya in ba rashin lafiya yake ba ya halin ne kyauta ba ma wai wanda ka sani ba jikokin sa ko a titi ya ga mutane ba su kyauta ya halin na nufin wannan ba matsala alaikum salam na sallama zai ta musulunci cikakkiya idan aka samu mutane na zaune guda 99 kafirai amma da musulmi ɗaya a ciki to za ka fi sallama cikakkiya assalamu alaikum wa rahmatullah eh abinda za a tambaye ta shine da washe jinin ya dauke idan tana da tabbacin ya dauke kafin fitowar alfijir to ko ba ta yi taro ba za ta iya azumi amma idan sai bayan alfijir ya fito misali karfe shida ko bakwai jini ya dauke ranar ba ta azumi ta ci abincinta eh a gaya mata ci abincinta ranar ba ta cikin masu azumi wallahi alaikum amin na tambayi ko wani malami ya ce min za a iya saboda taliya ta zama abinci har na ce masa to ya za a yi dan daka ta za a yi amma da ita mudu na je da je mun fito gidan rediyo nake magana da shi na ce an tambaye ni sai ya ce min a ai abinci ne za a iya ce za a iya alaikum salam ai ita mata duk mata ma da ta ce ma ba ta kishi to ba gaskiya ba ne illa abin da ake gaya musu su ji tsoron Allah su yi kishin a daidai irin na musulunci amma ai abin halitta ne halitta ne ta ji tsoron Allah kar ta cutar da abokin zamanta na dan Allah zai saka mata ta ji tsoron Allah kar ta yi zalunci amma dan maganan wai ko kisisi na baka ji abin da ya faru da labarin zuma ba zama ta maza Allah ba ne wadda maza Allah yake shiga dakin ta yana shan zuma su kuma ba sa so suka haɗa baki suka ce duk lokacin da ya shiga hudu in ya zo ya yi magana ta ce nake ji a bakinka haka shi ba mazala ba ya san bakin sa ya gafi ko wari ko wani abu ce in yi so daki na sai ki na ji bakin ka na tashi haka wannan ma zana ce to ku dai zuman da yake ba zai kara sha ba yace ba zai kara shan zuman nan ba shine Allah yake ce masa ya ya nabi limatu hadu ma ahallallahu lak tabtagi marzata azwaji ai shine ai duk kishin ne ai duk plan ne ko ba wani zuman lafiya lau ko ba komai da haka haka Allah ya halice su ai shi yasa nake cewa wanda ya san ya karanta istar tarihin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka samu dole ya hakuri da iyali duk wanda kaje yana ta hayaniya da da iyalinsa baya bibiyan tarihi annabi sallallahu alaihi wasallam da zai yi haƙuri sai abin sai ya yi tutura ya tutura ya tutura wanda yake da wahala haka suke yi kuma baka san akwai randa nana hafsa ce a wacce ce ta zuba abinci ne nana aisha ta sa yar aikinta ta zo ta bige ta kwanan ya fashe akwashi ya fashe ta tura abinci ta kawo nata annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga ya fashe shi to ba damuwa zauna aka zauna aka ci abinci da kanshi ya kwashi sai ya ɗau kwanan na na aiki ya bayar ce a kai wanda aka fasa mata kwanan na nuhu wanda aka fasa mata akushi ya ba ta kuma ya ba don kasancewa ba wai haka ake zama ba in za ka yi mata biyu ka shirya ba wai da amma ya haƙuri duka wannan ba wani abu wani haka allah maɗaukakin sarki ya halice su wata rana muna tafiya wata mata aka ce take cewa wai malami yana wa'azi cewa aljanna za a ba mutum mata guda saba'in za a shi da su ce wai su kai sun shiga uku wai a duniya ma ba a bar su sun huta ba wai aljanna ma wai aljanna ma ba za a bar su su huta ba wato sai an hada su da aka ce mata ai ina bai Allah aljanna ba duniya ba ce a ai matan aljanna abokan zaman ki na aljanna kin fi son su fiye da yadda kike son kanki kin fi son su fiye da yadda kike son kanki da aka ba ki ganin abokin zama ki aljanna ran ya ba ki za ki ganta na ki ji daɗi so mutane suna tawwara rayuwar lahira kamar irin da duniya ne kamar wani zai bata ma rai kamar za ka ana wani abu ba ka so na irin da ya rayuwar duniya to ita aljanna duk babu wani Allah ya cire wani shi yasa Allah ya ce wannan ra'ana ma fi su qulubihim min ghillin za mu cire wannan kwafa da ke cikin kirazansu na kwafa a da yake ciki duk wanda zai shiga aljanna sai an cire da haka za shi gani a ala sururin mutakabili ikhwanan ala sururin mutakabili za ka ga yan aljanna yadda suke san yan uwansu yadda abokiyar zama take san abokiyar zamanta ya fi yadda take san mijinta ka san ko sai ya ta kare da haka ba irin rayuwar duniya ba gidan zaman lafiya ne a gidan aljanna babu tashin hankali babu babu bacin rai babu babu ma ginsuwa a nan duniya komai an kama sai ka sai ya gince ka duk abin da kake tuna a ce abinci ne mai daɗi komai ka tuna komai a zo a ce za a baka shi za ka shekara kana cin shi komai wata an kawo ma sai ka ji amai na wallahi koma me za ka ji ba ka so za ka kawai ba su me za ka kawo tarin mai kudi kawai banda rogo ba abin da yake so ya gaji da kaza sai ce a samo man rogo wallahi kuma rogon nan yana ci da daɗi ranar abin da yake sha'awa ke to haka Allah ya yi akwai kosawa akan komai amma aljanna ba wannan na Allah ya kai mu lafiya amin Allah ya sa mu a ciki sallu ala nabi Allahumma salli ala Allahumma salli ga ko wani da ake sallah shi a nan karin ya rasu biya yana bara addu'a Allah barkatu sarki ya ji kai shi wanda suka rasu Allah da lokacin sarki ya musu gafara wani marasa lafiya kuma Allah ya ba su lafiya Allah mu kuma da muke nan Allah ya ja kwanan Allah ya ja kwanan mu da imani Allah madaukakin sarki idan mutuwa mu ta zo Allah ya sa mu cika imani Allah ya ba mu ikon furta la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lokacin mutuwa Allah ya sanya ranar da za mu mutu ya zama ba mu taɓa farin ciki ba irin ranar ya zama mafi farin cikin rana a rayuwarmu ya zama ranar za mu koma ga Allah Allah ya tsare mu bakin ciki ranar koma gare shi mu karanta fatiha da sunna اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على Amin. Ya, ya, ya, ya, ya,